Allah ya karba mana haka nan sauran ibadu da muka yi bayan azumi da wanda za mu ci gaba Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharrin shaitan kun san azumi an daure shaitan yanzu kuma an kulle an kunce su to sai addu'a Allah madaukakin sarki ya tsare mu da wato zamiya bayan daidaita Allah madaukakin sarki ya shirya da mu waɗanda suka rasu a tsakani kuma Allah madaukakin sarki ya musu gafara mu kuma da muke da rai Allah madaukakin sarki ya ja kwanan mu da imani dan kuma lokacin mu yayi Allah ya sa mu cika da imani alhamdulillah inda muka kwana muna babin jihadi kuma za mu tashi akan hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da ɗaya hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da ɗaya sanan muka kwana a da ɗari uku da biyu ku ya wuri hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da biyu ashe nan nasa alama an gaji bismillahir rahmanir rahim wa an abi bakar bakar bin abi musa al-ash'ari qala sami'tu abi radiyallahu anhu wa huwa bi hadarati al-adu yaqul qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل ذات الحياء فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل رواه مسلم أسمى هنا حديثي دقى أبي بكر أبي بكر دم أبي موسى الأشعري shi abubakar dan abu musa al'ashari yake cewa na ji babana wato ya ji abu musa al'ashari kenan yace wa huwa bi hadratil adu lokacin yana gaban abokan gaba wato ana filin yaki ana dabda soma yaki sai na ji babana yana cewa sauran sahabbai sai ya ce musu ya kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna abwabal jannati tahta zilalis suyuf lalle hakika tabbas kofofin aljanna suna karkashin inuwar ta kubba wato wanda duk yake son ya shiga aljanna to sai ya yi jihadi ya yi jihadi to na ɗaukaka addinin Allah yanzu ba a yaƙi a wasu wurare da haka me za ka yi jihadi da shi sai ka yada musulunci me za ka yi jihadi ka yi jihadi da dukiyarka ka yi jihadi da ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya baka ka yi jihadi da duk abin da za ka iya yi wajen ɗaukaka addinin Allah gina masallaci bayan mun yi bayani jihadi gina makaranta jihadi taimakon marayu jihadi taimakon gajiyayyu jihadi ne gasinan gasinan mata waɗanda mazajen suka da su ta kaba su ma jihadi ne gasinan ayyuka wanda suke Allah kaɗai san iyakansu mutum zai yi daman za ka ga ayoyin ma jihadi in Allah ya fara sai ce wa jahidu bi amwalikum Allah sai ya soma ma da dukiyoyinku kafin ya zo wa anfusikum saboda jihadi na na rayuka ba yana nufin in mutum ya rayu dole sai ya yi jihadi ba jihadi ba a fata yaƙi na yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa sahabbai la tatamannu lika al'adu kada ku yi kwaɗayi na haɗuwa da abokan gaba wato kaga ba wanda haka kawai ana zaune yake son a yi yaƙi Allah ya tsare ku amma sai manzo Allah ya ce fa iza laqitumuhum fasbitu amma in ba haduwar ta kama kuka haɗu to ku tabbata ka sa abin da ke firgita dan adam yana ganin kamar tsallatsallarsa da wayarsa da dabararsa da kai kawansa kamar zai sa ya zama bai mutu ba alhali shi kuma wajen Allah ba wannan yaƙi baya sa a mutu zaman lafiya baya sa a zauna duk da kaga ana nan idan duk abin da zai faru kwanan ka bai kare ba ka mutuwa da abin da za a yi duniya kuma duk ba zaman lafiya ba in duk duniya ta zama kamar ruwan randa ta san an ce ba wanda ya kai ruwan randa zaman lafiya ko ko ya yake in ka bude shi zaka same shi lafiya ba ruwan shi ko motsi baya yi na saboda yana zaune lafiya to in ka wuce wannan idan kwana kare za a mutu wannan shine ka'ida ta Allah madaukakin sarki rayuwa da mutuwa tana hannunsa kuma ya riga ya wa komai lokaci kawai sai dai musulmi ya damu da cewa Allah ya sa ya cika da imani eh to shine sai bayan abu a dan abu musal ash'ari wato abubakar ya faɗi wannan magana a nan filin daga sai ga wani mutum faƙamar rajulun rasul hai'a sai mun ya tashi wanda yake wato tufafinsa ya gagu da kagan shi kaga wanda talauci ya ba shi wahala wanda yake bai da wadata ya da tufafi wanda yake da kagan shi kazan ko a kowane irin zamani haka Allah madaukakin sarki ya kasa mutane kowane lokaci akwai masu wadata akwai talakawa kuma haka Allah ya tsara duniya kuma haka har duniya ta nade shi yasa babu garin da babu talaka ko wani ya san garin na wani ya san garin to kuma babu garin da babu mai kuɗi wani iko Allah sai dai baka sani ba haka Allah yake abin shi kuma Allah sai ya sanya rayuwar ya zama ya bambanta ta don mu don wasu su samu hutu wasu su samu wanda za su yi musu hidima to shi wannan mutumin sai ya tashi sai ya ce faƙala ya aba musa an ta sami ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kula haza ya ce abu musa kai kaji kaji ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan haka wato dai shi yake bada labari abu Musa ya bada wannan labari sai wani mutum kuma ya tashi ya tambayi babansa yace shi kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka qala na'am yace ne tabbas na ji shi faraja ila ashabi sai kawai mutumin ya koma wajen mutanansa faqala aqra wa alaikumus salam ina ake ina yi muku sallama wato kamar ni zan wuce sallama ce ni ba zan wuce sun ba kasara jafina saifihi sai ya karya gidan takwabinsa wato kenan ba za a sake sawa a ciki ba gidan da ake zara takwabi gidan sai ya karya shi sai ya fa'alkahu yadda shi kuma mata bi saifihi ila al'aduni sai kawai ya tafi da wato takwabinsa ya tafi wajen abokan gaba wato ya shiga filin daga fadara bihi ya je yana ta yaƙi da takwabinsa hata kutila har aka kashe shi rawahu muslim to kaga haka sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam suke nuna sakankancewa da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wanda ba su da iyaka to kuma haka ya kamata mu sakankance da su kaga yadda suke kuma tabbas ya samu abin da ya je nema akwai mutumin da ya zo filin yaƙi ya musulunta a filin yaƙi sai da ya tambayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na je ne yaƙin ne sai na zo na musulunta ko na musulunta kafin na shiga a fage sai manzo Allah ya ce a ka musulunta shine sai musulunci kawai sai ya shiga farin raga sai aka kashe shi sai ya zama ga mutumin da ya tafi aljanna ko sallah bai taba yi ba aljanna ka tabbata ya tafi aljanna shi bai taba sallah ba kaga wannan shine tsagorar rabo da sa'a Allah ya samu ma muna da rabo da sa'a musulmi ya ta roƙon Allah rabo da sa'a saboda abun ba maganan aikin ka bane ba magana aiki na bane maganan dace ne daga wajen Allah Allah ya datar da mu wa abi absin Abdurrahman bin Jabir radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam magbarat مقبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار فتمسه النار رواه البخاري an samu hadisi daga abi abasa a abdurrahman dan jabar ya dala tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato babu wato digadigai guda biyu na bawa wanda za su yi kura saboda Allah digadigai guda biyu na bawa da za su yi kura saboda Allah sa'annan wuta ta shafe su wato idan digadigan musulmi suka yi kura saboda Allah ta wuta ba za ta shafe su ba kawai kenan ko da awa ka shiga ka je ka yi musu musu shi kenan ka haye amma kun san wasu mutum da ake nemi ba ana nufin ka je kai ta shiga kasa ba ko na ina nufin tafiyar da kai nan kora za ta same ka ba ana nufin ka je ka dumla kanka a cikin kora sai a kai musu musu a'a ana nufin aikin da kai to wannan sakamako ne wanda Allah madaukakin sarki yake bayarwa mai girma wani hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi ina jin za mu haɗu da shi a gaba ya nuna wato irin kyautayi na musulunci ta yadda in kai ba za ka iya yin wani aiki na alheri ba to ka sa a yi sai Allah maɗaukacin sarki ya baka irin ladan mutanen da suka yi aiki ɗauki misali kai ba za ka iya zuwa da awa a jeji ba sai ka ɗauki nauyin wasu su je su kana kwanta a gadonka idan suka samo lada ɗari uku sai kai ma a baka lada ɗari uku in aka ce an ba su aljanna sai a ce hada kai a kayi wayo ko na ka kayi sa'a ne to amma za ka ga wannan aikin wa ma ta sha'una illa an yasha Allah sai dai dacen Allah tun da za ka ga mutane ga sunan suna da kuɗi kamar zai kashe amma za ka ga babu wani aikin alheri da za su iya yi wallahi ba sa iya sai yan kaɗan na eh sai kawai yan kaɗan in bai aiki da kuɗin ma zai yana iya zubar da kuɗin ma ya fi masa sauki da ya yi aikin aljanna da shi eh kuɗin ya faɗi ya fi masa sauki da ce ya bayar saboda Allah to kaga shine yake nuna kawai dace ne na Allah idan Allah ya datar da mutum sai kaga ya daura shi akan tafarki sai ta aikin alheri Allah ka datar da mu kuma sai aikin alherin ya mar sauki kamar sallah ce da Allah ya ce wa inna halaka biratun sai Allah ce illa alal khashi'in sallah tana da girma tana da wahala Allah ya sai dai akan masu tsoron Allah mai tsoron Allah kan ina sallah take mana wahala na shi shi ni ne mafi saukin ma abu amma wani da ka ce yi sallah gara ka samu fatanya ka ce nemo ma ciyawan can na gama ya fi mu sauki ka ba shi noman ciyawa ba ka ce nomi ma daga nan zuwa bakin goma can ya fi wani sauki da ka ce yi sallah saboda zuciyar da jinin da ke dan ya mamaye tana man nauyi tana masa wahala Allah ya kiyaye Allah ka sauƙaƙa mana sallah da sauran ayyuka na alheri وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلد النار رجل بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن في الدرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أسامو حديث daga Abi Huraira ya dala tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yalidu nara rajulun bakamin kashiyatillah ba zai shiga wuta ba mutumin da ya yi kuka saboda tsoron Allah wanda ya kuka saboda tsoron Allah ai kowa ya san kuka ko na ina jin ko yaro ma ya san kuka to wannan kukan mutum ya yi shi kuma kukan tsoron Allah ko na gangan ko na gangan kai za ka samu lada kai dai amma ba kai daya tsakaninka da mahalicinka ba tsakaninka da mutane eh in ya zan ko na gangan ne za ka samu lada kana kukan gangan wa Allah ba kai da Allah to za ka samu ba laifi amma ba mutane ba mutane ko kukan ga ce kai inda na su ne lada Allah bai baka lada ko daya eh ko ɗaya Allah bai baka lada da haka kuka in ya zo ko da a cikin mutane ne kai in kai don Allah za ka samu lada sannan ko an fi son shi kai ɗaya saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya lissafo su dangogi na mutane guda bakwai wanda ya ce Allah zai sanya su inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira yace wa rajulun zakarallaha khaliyan fadan ainahu da mutumin da ya ambata Allah sai yace khaliyan shi kadai kowa sai idan sai ya zubar da hawa to zai samu wannan lada da kaga sai mutum ya ta kokari musamman shi kadai kada ya zama kuka ana yi ne don wasu Allah kiyaye in kai kuka don mutane ma mai rasu ma na za su ce ma sannu to shi ba wa kukan ciwo ba abu za ka ga duk aiki ma da dan adam yake in dai dan mutane yake ma su da ban mutanen ma ba abin da za su ma su kansu ba su wa kansu ba bare su ma kawai hasara ce goma da ishirin Allah ya kiyaye eh Allah ya sa mu don Allah shine abin yi duk abin da kake tunani a wajen mutane yana hannun Allah na hannun mutanen ma na Allah ne yana hannunsa eh in kai don shi sai ya sa mutanen dole su ba ka abin nasu in shi kake so ya sa su dole ne sun ba ka dole eh kamar yadda in kai don sun sai ya sa hana ka kaga an yi ba ba 2-0 ba har 3-0 ba eh batan batan Allah kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta ya'uda labadu fi jar har sai nuno ya koma ku ga mun sunan shi hanza ne ko hanza hantsan akuya hantsan saniya hantsan duk sunan shi haka ko inda nono yake ake ciro ake tatso nono to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai nono ya koma cikin hantsa ta ina ai ka san babu rana kamar yadda Allah madaukakin sarki ne yake cewa ba za su gaji rana hatta yayin jajjamal fi sammil qiyas Allah ya ce ba za su gaji rana ba har sai lokacin da ragumi ya shiga ta kofar allura ragumi babu sai ya bi ta kofar allura ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kura saboda Allah da hayakin jahannama ba sa taruwa akan mutum daya kura saboda Allah da hayakin jahannama ba za su taru akan mutum daya ba sai dai daya na sai dai daya ya same shi ko idan kura saboda Allah ta same to shi kuma ba shi ba hayakin jahannama Allah ya raba shi da shi Allah ya wannan rahama ce ta Allah madaukakin sarki rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتا تحرس في سبيل الله رواه الترمذي وقال حديث حسن عسى ما حديثي daga ibn abbas yadda Allah su kara tabbata a gare su yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idanu guda biyu la tamassuhu manna roda ba za ta taba su ba buda ba za ta shafe su ba ainihin bakar min kashe tilla idan da yi kuka saboda tsoron Allah shi kenan ya haye mutum ya kuka ya zauna ya tuna cewa fa akwai wata rana fa da zai zo ya za a dauke shi a je a tona rami a tashi a rufe shi a dawo ci gaba da harka ci gaba da duk abin da ka san ana yi ba abin da za a daina in ka mutu ko akwai na sai kabu sai sabbi wallahi ba abin da za shi yasa ai mai hikima ba abin da yake sakewa a duniyar nan ya hana shi sallah don komai shi ne ta ne ba abin da yake sai hana mutum sallah saboda duk abin da za ka je ko ba za ka burga da shi ne ana nan ana nan za ka ga wata rana in mai gida ne da kai ya sa baka sallah wata rana za ka gane kuranka in aiki ne ya sa baka sallah shi ma za ka gane kuranka in kasuwa ce ta sa baka sallah din za ka gane kuranka a gura da kana ganin abun ba abin da za su ma ba abin da za su yi wani ma za ka saboda shi ka bar sallah ko jana'izan ka ba zai zo ba eh kun za ko wanda ba sa zuwa janaiza su ba wai a'a ba sa zuwa wai suna jin tsoron mutuwa Allah akwai da yawa daga cikin manyan ba za ka taɓa ganin mutum a wajen janaiza kowa ya mutu to zai kirkiro idan ya ji labari sai ya ce kawai sai ya sa jaka abu cewa ya yi tafiya ba ne kakkashe wayoyi kawai ba a same shi ba har sai an gama eh sai a yi wa mai gadi wani cewa duk wanda zo nema na bana kawai kawai shi ba ya zuwa sai hasara sai mutum ya rayu ba ka taɓa zuwa makabarta ba za ka gane kuran karen da aka kai ka kuwa ba ma wanda ya saba ganin ka a wajen ko sai ran da aka kai ka amma ka ga mai zuwa duk kowa ya san shi akwai mala'iku a makabarta ran da aka kai ka da ban ka saba zuwa za ce Allah sarki wannan su ne suke zuwa suna gyaran makabartan nan na yau an kawo ka wannan su ne suke kawo mutane amma kai kawai ka ki zuwa makabarta kuma wani kin zuwa makabartar wallahi ko sakon ɗaya bai ƙara ba sakon ɗaya a cikin abin da Allah ya ɗeba ma ba abin da zai ƙaru kaga ya zama an ci baya Allah ya kiyaye akwai wani tsoron su da mutuwa ya yi yawa ana son a ji tsoron Allah kuma mutum gaskiya baya son ya mutu duka ba ma son mu mutu amma ba irin wannan tsoron ba ba irin wannan tsoron da zai zama kamar na sakarci ba dan sakarci to tsoron da ba inda ka iya da shi ba abin da za ka yi to me amfani shi akwai wanda wai shi baya sallah amma yana jin tsoron mutuwa ai kaga wannan ƙarya ne na wannan ai sakarci ne baya shi ba duk wani wajen magabarta ba ya sai ya ji labari amma kuma in an yayi Allah ta baya nan kaga ai bai ba kenan da yana tsoron mutuwa da da shi kullum yana sahun gaba eh wannan shine ma tsoron mutuwa na gaskiya mutum ya dage ya bauta wa Allah madaukakin sarki sannan ya ta addu'a Allah madaukakin sarki amshi abin da yayi wa ainun batar ta harsu fi sabilillah ido na biyu shine idan da ya kwana yana gadi saboda Allah kusan lokacin da ake tafiya jihadi dole maganar gadi ta yi ta zuwa saboda ana ga abokan gaba misali suna tsallaken nan ko misali dama inda ake yaki da na ga abokan gaba ne misali suna zone 5 na kuna zone 6 wasu na tahowa wasu na da haka dole ku da kuke tare din kuna da bukatan waɗanda za su yi gadi misali in lokacin bacci ya yi race kowa ya kwanta ya yi bacci ba da sai ku zo an kuna bacci duk a zo a halaka ku da haka za a cire wasu zarata su ba za su yi bacci ba su tsaya su kwana suna tsaron ko abinci za a ci za a ce wasu su yi gadi don ka ana cikin cin abinci a halaka su to haka ake da haka gadi yana ga lada mai yawa akwai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa shin kun san daren da ya fi daren lailatul kadari daren da ya fi daren lailatul kadari ta shi ne daren da mutum ya kwana yana gadi saboda Allah daren da mutum ya kwana yana tsaro saboda Allah daku kullukum ala sagarin min suburul islam fala ya'ti yanna min sagari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan kuna kan wani tudu ne daga cikin tuddan musulunci wato kowannen ku akwai aiki da Allah madaukakin sarki yake so yawa musulunci to kada ku sake ta bangaren da aka baka tsaro wato ka yi galala a cimma musulunci ta wajen wato wannan mai ake cewa a duk rayuwa inda Allah maɗaukacin sarki ya sanya haka wato kake ko sana'a ko aiki ko me kake yi to ta nan ne za ka taimaki addini karka jira kana nan yana baka shawara gurguwa cewa sai an yi kaza sai lokacin da ka gama musamman ma'aikatan gwamnati sai shi ɗaya ringa ce masa waye su bari sai sun yi ritaya wani ya ce ma ka bari sai lokacin da ka samu nutsuwa na ita duniya ana samun nutsuwa ne ai ba a samun nutsuwa a cikin duniya wanda duk ka gaji a nutsuwa a duniya mahaukaci ne Allah wallahi da gaske nake hori wanda duk ka gaji a nutsuwa a duniya nan mahaukaci ne ka gaya kowa wata mahaukaci tuburan wanda yake bukatar a sashi a turu amma kai ina za ka yi ka nutsuwa kana tafiya baka san ko yanzu ko an jima ba da mala'ika mutuwa ya zo kanka to ya za kai ka samu nutsuwa kai da baka san me za a yi an jima ba da kai ya za a ka samu nutsuwa kai da wata kila gobe hirar da ake sai kuma kana cikin ƙasa a kwance za ka zauna a ƙasan nan har kuma a tashin kiyama baka san ina za ka tafi ba ka samu nutsuwa yasa babu maganan satilin satilin na gari wace kabari sai an yi satilin ai ba ka satilin ai aljanna kawai ake satilin kana shiga aljanna ba shakka ka yi satilin nan ne za ka samu nutsuwa eh da aljanna ka an tsaye ki Allah ya samu a ciki amma a nan duniya ka ai gana ka kai kawo to kuma wanda ba ruwan shi ma da Allah ina zai samu nutsuwa bare kai bare ma wannan rayuwar yau to waye ka ganshi a nutse waye ta gani wani a nutse na yau dina to na ok to to kaji wani ya ce masa abokinsa yau zai samu nutsuwa to yana nan ko wai saboda akwai wasu kuɗi za su gobar yau da haka zai samu nutsuwa ya zo zai magana ai su kuɗi ba nutsuwa suke zawo idan Allah ya taimaki mutum ne in Allah ya taimaki mutum suka shigo bai haukace ba to shine sai ka ga ɗan abun kwarai amma ka san kuɗi suna sa mutum ya rubibici ya fita hayyacinsa abin da ya kamata yi ba nan zai yi inda ya kamata ya je ba nan zai je ba sai ya taɓa zauniya kama kuɗi ya cewa su sa bikin suke ya ji bibi kaga dai wanda ya samu kuɗi kuɗin sai zama sanadiyar sabon Allah sai wannan ya ji bibi akwai wanda samun kuɗin su halaka ce na wallahi halaka ce sai ya raba su da Allah akwai wanda saboda yana da kuɗi shi baya ba masallacin da zaka gan shi shi ba ba ruwan shi da zabi saboda yana da kuɗi kalla inna lisana la yadga Allah ya ce arra'ahu sagana Allah ya ce lalle mutum yana dagawa saboda ya ga mun bashi mu azurta shi eh shi ba ruwan shi kuma ba mai cemar da ya je sallar dan a shi yana gani ma kamar an dauke masa eh kamar yana ga baya cikin da Allah yake cewa wa aqimu salata ba yana ga kamar ba su a ciki eh su manya ne eh ordinary mutane ne sai a yi musala ba faɗa suke ba amma ai aiki su yake nuna haka eh to bare wa atun zakata duk dika sunan Allah ya kiyaye da aka gadi ko tsaro saboda Allah umarni ne na musulunci wa an zaid bin khalid radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad gaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad gaza muttafaqun alayh an samu hadisi daga zaid dan khalid yadda Allah tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man da haza gaziyan wanda ya wato shirya mai tafiya jihadi wanda ya shirya mai tafiya da'awa wanda ya shirya mai tafiya makaranta wanda ya shirya gasu nan to sai manzo Allah ya ce faqal gaza to shi ma ya yaki yanzu kenan da zaka samu wani ka ce yana son karatu misali ga makarantar haya musulmi a yariya wan ka ce ne ya shiga ka ɗauki nauyin kudin da duk karatun da ya je an baka lada wanda ya samu mun yayi ne yayi karatu in ya zama da imamu madina duk sallar da yayi sai an baka ladar sallah amma kun ba tashi ake riba ba kaga aikowa an yi riba to haka nan wanda kuma ya shirya wani aiki na barna shi ma duk abin da aka samu shi ma haka wata rana wasu baƙi suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matafiya ne mafi yawansu daga kabilar mudar mafi yawansu rigunansu duk na fatu ne kuma sun ji jiki maza Allah da ya gansu hankalin sai tashi idan hankalin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi sahabbai suna ganewa sai ya suka ga fuskarsa ta canza maza Allah ya ga yadda suke fama da talauci ya tausaya musu maza Allah ya tashi ya ce wa sahabbai ya shiga gida ya fito sai ya ce musu ya kama huruba ya ce a je a taimaka kowa je ya kawo taimako su sahabbai sun ma ba wani abu ne amma tun da manzo Allah ya faɗa wannan sahabi sai tunani to amma ina da dau hatsi wanda bai cike hannu ɗaya ba sai ya tashi sai wani ya je shi ya bu hatsi sai zai zuba gaban manzo Allah abin da yake da shi sai wani ya ce ashe ana karɓan hatsi shi ma ya tashi haka ana ta kawo wani wanda suke da shi suna zuba abinci sai ga dalar abinci ta tashi a gaban manzon Allah wani zai je ya kawo tufafi ya sa wani ma ce a shi shi ma je sai tufafi suka tashi tare gaban manzon Allah marwayatan hadisi ya ce fata halala wajen rasulullah sai muka ga fuskar manzon Allah tana warwarewa yadda muka ga hankalin shi ya fuskar ta canza sai muka tana dawa sannan ne fa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah dan yace la yunqasu min ujuri shay'a ana yace la yunqasu min wato zunubansu shi ma ba wanda za a taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga to wanda ya so makawa hatsi aka gani aka ringa kawa shi duk yana da ladan su eh yanzu ka je anguwa ba a karatu ka ce ka bai kamata mu zauna haka ba na Allah mu nemo malami ayi makaranta mana sai a zo a so makaratu wallahi daga nan har tashin kiyama wanda ya karatu kana da ladan sa haka nan ka je wata anguwa ka ganta shiru ka ce kai anguwa shiru haka ba ni dan bude musu dan gidan kallo ah ba sa ka ma ka ta ka kike ba na dan mutum ya je kagawa kai shi bala'i na sallan komai ma gidan kallo ka ta ga ana kallon abin arziki ne a gidan kallo mutum kawai ya je ya kagawa kai shi musiba wani har ya mutu gidan kallon na nan yana kabari yana gane ya bar gidan kallo wallahi da abin da aka kalla idan da mutum ɗari za su shiga gidan kallo su kalli wani kasar ko su kalli wata sinima a ba su zunubi ɗari ɗari su ɗari to shi wanda ya gidan kallo yana da zunubi nawa ɗari so ɗari dubu goma ko dubu goma ne da ya so ɗari ko to so sun tashi da zunubi ɗari ɗari shi ya tashi da zunubi dubu goma to haka nan wanda ya makaranta eh haka nan wanda ya abin alheri da haka mu kokari abubuwan da za mu yi su zama na alheri kuma kada mu rena aikin alheri ko mai karancinsa kamar da kada mu rena mugun aiki ko mai karancinsa sai ya jawo mutum matsala Allah ya kiyaye alhamdulillah sai mu tsaya nan tin ba man da hada gada na shafa gargaza wa man khalafa qabiyan wanda kuma ya maiwa wanda ya tafi yaki fi ahlihi wajen kula da iyalansa manzo Allah ya ce bi khairin da alheri wato yana ba su abinci yana taimakon su ba yana zuwa yana takarci da iyalin mutum ba shi yasa manzo Allah ya ce bi khairi ki taimako saboda Allah ya taimaki wanda iyalan suka je jihadi shi ma fakar gaza yana da lada wanda yake na yayi jihadi alhamdulillah alaikum salam ayat tambaya ko wannan shine yanda ya bar baya da kura ya ce mutum ne ya je ya asasa aikin banza ana yi amma shi ya tuba amma su ba su tuba ba waya ya ke nan aiki ya same shi sai dole sun tuba in kana so ka samu tsira abu ɗaya ne shine ka je ka ce musu duk wanda ka san ka sa wata hanya yana mun wata hanya mara kyau ka ce wane hanyar nan ni na so kai ka wajen nan amma duk wanda yake zuwa wajen nan kaji kaji kaji ni na gane da ban sani ba da haka ni na daina kai ma na gaya maka tuba Allah ya ne shaida to amma sai yake ka zauna ku gaban Allah kana da mafita amma ka sa mutane a hanyar banza kai ka je ka tuba ka bar su sai ka tubar da su ba kai ka sa su ba da haka aiki ne a kanka na kamar musu wa'azi su tuba amma ba ka bayi na taɓa karanta kisar wani ina jin kamar ma a cikin hadisi ne abokai wani aboki ya ja wani aboki ya koya masa wani mugun aiki suna cikin yi sai shi abokin da aka koya mana mugun aiki sai ya mutu sai ya bar wancan abokin shi yana duniya shi wanda ya koyar shi wancan sai ya je lahira ya je lahira ya tarar da bala'i iri-iri to duk zaman shi a kabari addu'ar da yake shine kar Allah ya shirye da wannan Allah ya bar shi shi ma ya zo same shi to in ba haka ba ya bar sawarwarin tsiya shi ya sa shi a hanyar kuma shi ya mutu a kan hanyar shi kuma yanzu zai je tuba na aka gane shi ya kai shi ya baro kenan Allah ya kiyaye sai sa ba a ma son ka zama sanadi a aikin banza jika kirka ka kiyaye duk abin da zaka zama sanadin sa ya zama abin ashe eh duk abin da ya zama banza ne kuma ka kauce a ba da kai ake ba ya yi tunsa mahaifiyarsa ba ta iya azumi sai ya ɗauki kuɗi ya ba wani ba Allah cewa da Allah din a ringa ciyar da ko mutum uku uku to wai shi bai san mutumin da ya ba kudin a shi shi ma yana bukata a ci da shi to shi ne sai kuma iyayen shi talakawa ne ta sai dai sai yana ci da kai shi da maman shi da baban shi kowa magana ke ba mutane uku to wani ai yayi aiki yayi daidai yayi da mutum uku ko ya gaya masa banda kai banda baman ka banda baman ka na to an ce ka ciyar da mutum uku ko ga ka ga wancan ga wancan in dai har yayi ciyarwar abinda aka sashi amma da ya bashi wato specification ya ce masa a wannan abin da na baya banda kai to da ba shi amma in har mabukaci ne da gaske ba wai son zuciya ba ba iyayen shi ma mabukata ne ba wai son zuciya ba tsare kuma ladan shi yana nan shi kiri kuma ya yi abin da aka ce a yi insha Allah walaikun suna abin ya fi suwa da mahaifin tukunna kafin ya mutu ya suka yi domin idan kawai zama aka sa ka yaron shago ko yaron kasuwa baka gaya mai gidanka za ka rinda kyauta ba da abubuwa in ya taso za ka yi in kai ka ci amana ƙa'ida shi ne ni ne zan ringa kasuwa nan zan kai daɗe ko alhaji ko wane ne ka san yau da gobe don abubuwa na rayuwa za su zo da haka ɗan abin da ba wani abu ne zan yi ba tare na na gaya ma sai ba komai shi kenan ka gama ya ce a'a ko naira za ka kashe na ko me ya ce ko naira za ka kashe ka gaya mu sai ka ce a ni ba zan yi abu ina nan kawai ba zan yi ba ba shi kenan wannan shine tsarin musulunci sai ka ce a'a na yadda don ka ce ka yarda kuma dole sai ka faɗa da ka yanzu da dukiya ta zama dukiyar marayu hatsarinta ya fi girma a kan da abu ɗaya zai yi ya ce musu to tun da ni zan ringa lura da dukiyar nan in na ga yadi ina son zan siya bukatuwa ne na rayuwa sai ba komai shi kenan an gama barna daman Allah ya hana ta a koyaya almubazzaranci kada ya yi na zalunci amma kana zaune a shago kana dan hamma sai ka ga mai dan doya da kwai na shi na ma'ana ko sai a sama na dari biyu a na dari biyar misali jirin wannan za ka ce za ka yi kuma da yawa suna cewa ba komai barna ce ba a so mai zuwa da ka ce ta sama na dubu biyar ga kowa da ji ya san kawai zalunci ka yi niyya ina namu barna ka yi niyya amma na bukatuwa na dan adam da haka daddalewa ake shi musulunci gaba ɗaya bai san wani sakaye-sakaye da ɓoye-ɓoye ba akwai inda musulunci ya yi a ɓoye-ɓoye amma ba irin nan a kasuwa jar da garaki ana son mai gida ya gaskiya yaro ya shago ya gaskiya in ba ka baya mun ba zai ba shi yasa yanzu ka ga cin amana ta yi yawa yanzu da yawa suna da kuɗi suna son sai kasuwanci abin ya ƙi yawa sau da duk wanda aka sa kawai sai ya ci amana ƙwarai ya gaya musu kun ga wani lokaci akan zo ɗan neman taimako a wajena misali da aka zan ringa yi sai ba da wataƙila ce a duk taimakon da za a nema in ya wuce dubu biyar ka gaya mana misali nake eh to in dai a nan zamanin marayun ne sabon da ya fi masauki lalle ya zauna shi to in an da an yi kuskure da a yafe wa juna yau a gyara wallahu alam